شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan safiya ta uku ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wadda ya daidai da uku ga watan uku shekara 2020 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsiri a wannan markazi namu mai albarka markazul imami dani da tahfidil qur'ani wa ulumi da ke nan biya okwatas cikin garin azare jihar Bauchin Najeriya mun fara tafsiri jiya cikin suratul baqara sannan muna karanta wannan tafsiri daga tafsirin mu mai suna taysirur rahman fi ikhtisari tafsir muhyi sunnati al-baghawi al-musamma ma'alim at-tanzil na al-abd al-faqir ghafara Allah lahu wa liwalidayhi jiya mun karanta ayoyi guda bakwai cikin suratul baqara mun karanta ayoyi da suka yi magana akan siffofi na wato ainihin masu taqwa wanda mun ji daga cikin siffofinsu akwai imani da gaibu da kuma tsaida da sallah da kuma ciyarwa da kuma wato ainihin gaskata littafi na alkur'ani da littafai ma da Allah ta'ala ya sauka da su akan annabawa waɗanda suka gabaci annabi mu sallallahu alaihi wasallam sannan mun ji ayi da suka yi magana guda biyu akan kafirai kafiran da Allah ta'ala ya wato ainihin wato ainihin ko kalma ta taɓewa ta tabbata a kansu saboda daman can shaƙiya ne ba su da rabo a lahira sannan in mun kalli ayoyin za mu ga ayoyi biyar sun yi magana akan sufofi na masu takwa ayoyi biyu kuma sun yi magana akan asalin kafirai da yau ayoyi da za mu ji wanda kusan ayoyi sun haura goma su kuma za su yi magana ne akan munafukai shi yasa malamai suke cewa hatsarin munafiki har ya fi hatsarin asalin mami kafiri an gane kuwa domin ƙalubalen da musulunci ya fuskanta a madina sakamakon samun kafirai a madina ya ma ɗara ƙalubalen da annabi ya fuskanta aina a makka saboda a makka ɗayan biyu ne ko kai mumini ko kai kafiri amma da aka zo madina sai ga muminai ga kafirai ga kuma wasu a tsakiyar muzabzabi na bai na zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula su ba sa can ba sa nan in suka je can su ce da ‘yan can suke tare suka dawo nan su ce inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'u to yau za mu ji ayoyi da suke magana akan wato ainihin munafukai kafin nan baiti da na karanta na imam qahtani jiya ina sauraron audio sai na ji cewar da yake cewa imanuna billahi bayna thalathatin amalun wa qawlun wa'tiqadu janani ne ba jinan da na faɗa ba jinan jam'i ne na aljanna an gane janan zuciya jinan kuma mi lambu da yawa an gane to janan ne janan da fataha zuciya jinan da kuma kasra da haka in kun ji mun yi zamiyan harshe wanda ya ji ga alarama kusa ku tayar da mu an gane Allah ya mana dace mu je mu alarama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون
Allah ta'ala yake cewa wa minan nas da kuma daga cikin mutane mai ya kulu amanna billah to akwai masu cewa mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir sannan mun yi imani da ranan ƙarshe yinin ƙarshe wanda shine yinin alkiyama wa ma hum bi mu'minin amma Allah ya ce su ba masu imani bane sun faɗa ne kawai yaquluna bi afwahihim alaisa fi qulubihim suna faɗa ne kawai a harshe domin su tsare jininsu da dukiyoyinsu an gane da mutuncinsu amma ba wai har zuciyarsu bane imani kuma kamar yadda kuka ji jiya mun faɗa cewar i'tiqadun bil qalb dole sai an samu kudurtawa a ina a cikin zuciya amma in har mutum zai ce nayi imani a baki kawai babu a zuciyarsa to nan ba sunansa imani ba yukhadi'un Allah suna sabawa Allah wallazina amanu sannan suna yaudaran masu imani Allah ya ce wa ma yakhda'una illa anfusahum ba su yaudaran kowa sai kawunan su wa ma yash'uruna amma ba su sani ba fi qulubihim marad Allah ya ce cikin zukatansu akwai jinya ta munafurci kenan fazadahumullahu marada sai Allah ta'ala ya ƙara musu wannan jinya ta munafurci walahum azabun alimun bima kanu yakdhibun ko bima kanu yukadhibun sannan suna da azaba mai raɗaɗi saboda abin da suka kasance suna ƙaryatawa ko kuma ƙarya da suke sai tafsiri wa minan nasi may yaqulu amanna billah nazalat fil munafiqin daga cikin mutane akwai masu cewa mun yi imani da Allah wannan ta sauka ne ayan nan dangane da munafikai kuma ayoyin sun sauka ne dangane da wato ainihin munafikai munafirci shine mutun ya bayyanar da akasin abin da ya boye an gane wato su munafukai suna bayyanar da sabanin abin da yake mi zuciyarsu yawa a harshen su amanna billah amma mi innahum lakazibun fada kawai suke amma mi ƙarya suke to dan haka dai daga cikin munafukai daga cikin mutane su wanda su ne munafukai akwai masu cewa sun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir ay bi yawmil qiyamah sannan su ce sun yi imani da wato ainihin yin ranar alkiyama nan sun tabbatar da cewar sun yi imani da Allah da kuma yinin alkiyama saboda waɗannan suna daga cikin rukunin nami imani kai imani da Allah kuma kai imani da mi yini na ranar alkiyama cewar duk abubuwa da za su faru na za a busa kafo za a tsayu za a yi hisabi za a tsallaka saradi duka wannan mutum ya imani da shi to sai suka ce sun yi wannan imanin qala Allah ta'ala amma sai Allah ya ce wa mahum bi mu'minin kuma ba mu'minan bane su an gane to kenan kun ga Allah ta'ala yana tona wa munafikai asiri in sun bayyana sun zo sun yi wa annabi ƙarya to sai Allah ya tona asirinsu wannan ma kuma yake nuna annabi sallallahu bai san gaibu ba da ya san gaibu da Allah bai san da shi cewa wani da wani munafiki ba munafikai bane ko to amma sai Allah yake sanar da annabinsa cewa ga wasu sunfi da suke zuwa wajen ka munafikai ne suna faɗan abin da ba shi ne a cikin zukatansu ba Allah ya wato Allah ya ce yukhadi'una Allah ay yukhalifuna Allah wato suna saba wa Allah mukhada'a shine mutum ya bayyanar da aka san abin da shi ma yami ya boye ya nuna maka shi na kirki ne amma kuma wani abu na keta yami ya boye a ransa ko wani abu mummuna wallazina amanu ay wa yukhadi'una almu'minina biqawlihim idza ra'awhum amanna sannan suna yaudaran masu imani da fadin su in sun ga mu'minin sai su ce mun yi imani wa hum ghayru mu'minin amma su ba masu imani bane wa ma yakhda'un wato ba su yaudaran قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وما يخادعون كالحرف الأول to da ibn kathir al-makki da nafi al-madani da abu amr al-basri sun karanta wa ma yakhda'una dinnan wa ma yukhadi'una kamar yadda tazo a farko kal harf al-awwal wa ja'aluhu min al-mufa'ala allati takhtassu bil wahid sun sanya wato ainihin yana daga mufa'ala wanda asalin al-mufa'ala shine a samu bangarori daga bangarori biyu to amma wannan take banci bangare ɗaya ne وقرأ الباقون وما يخدعون على الأصل صارن كما القراء سن كرنتا وما يخدعون بس أسلي كو أكان أسلي إلا أنفسهم ده هكذا وما يخدعون إلا أنفسهم ba kuma su yaudaran wani sai kawunansu li'anna wa bala khida'ihim raji'un ilayhim domin narko na wannan yaudarar tasu tana komowa zuwa gare su ne li'anna Allah ta'ala yutli'u nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala nifaqihim domin Allah zai tsinkayar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam akan munafurci da suke yi fa yufdahuna fi dunya sai a duniya ami wato ainihin tozartar da su idan har annabi sallallahu alaihi wasallam kayar da shi to annabi sai ya je ya ki musu sallah kun ga sun tozarta sahabbai kuma irin su Huzaifa an faɗa masa sunan munafikan shi ma in ya je ga munafiki ne sai ya ki masa sallah Umar kuma in ya leko ya ga ba Huzaifa a gurin jana'izan ko ba munafiki bane sai ya juya gida tsoro kar gawar ta zama ta munafiki to kun ga sun tozarta a nan duniya wa yastawjibuna al'iqaba fil uquba sannan sun suna samun ko kuma wato uquba ana wajabtar musu uquba a makoma a lahira kenan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar rana alqiyama kun ga za a sanya su a a wato ainihin wannan cikin karkashin wuta inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a kun ga makoma ba ta kyau ba wannan kenan don haka a duniya kun ga sun tozalta sun walakanta haka kuma a ina a lahira kuma wuta za ta zama makoma wa ma yash'urun ay la ya'lamuna annahum yakhda'una anfusahum sai dai basu sani ba ai basu san cewa suna yaudaran kawunan su bane wa anna wabala khida'ihim ya'udu alaihim da kuma lalle cewar wato ainihin narko na yaudaran nan tana komowa zuwa gare su ne shi musulunci yana da sunna duk lokacin da kake kulla masa wani sharri to daga ƙarshe sharrin kanwa zai dawo kan mai kullawa yawa saboda shi musulunci na Allah ne duk lokacin da ka shigo shi da rigar za ka rusa shi to kuma Allah ba zai ba mutum nasara ba an gane Abdullahi bin Ubay bin Salul da ya shiga musulunci da wannan riga ta munafunci din kaskantuwa a nan duniya haka zai kaskantu a ina a lahira yau ya kaskanta a duniya da wata ran ɗansa ne fa ya tare mashigar Madina ya ce wallahi ba zai shiga ba har sai annabi ya ba shi lasisin ya shiga saboda an fita wajen madina ya ce la iraja'na ila madinati la yukhrijan la yukhrijan al'azm min al'adal cin an dawo madina madaukaka yan gari mu kenan sai mun kori makaskanta wai annabi da sahabbai da ɗansa abdullahi sunan ɗansa kuma abdullahi again da ɗansa abdullahi ya je tsare wajen madina ya ce wallahi ba za ka shiga ba sai ka tabbatar cewar kai ne walakantacce annabi shi ne wanda yake maɗaukaki sai da annabi ya bashi lasisi sannan ya samu ya shiga kun ga wannan ma kaskantuwa ne walakantuwa ne to don haka haka Allah yake wa munafikai don haka mutum ya guji munafunci wannan kuma ana magana da masu annifaqul akbar ne an gane masu babban munafurci don malamai sun ce munafurci iri biyu ne akwai annifaqul akbar akwai annifaqul asghar akwai babban munafurci kuma akwai mi karami yau babba shine wanda yake fitar da mutum daga musulunci karami kuma shine kawo mutum in ya zance ya karya in an ba shi amana ya ha'in shi in ya alƙawari ya saba wannan dukka ƙananan munafunci ne wanda idan mutum ya zurfafa a ciki sai su kai shi zuwa ga babban munafurci Allah ta'ala ya tsare mu Allah yana faɗin siffofin su sai ya ce fi qulubihim marad shakkun wa nifaqun to cikin zukatan waɗannan munafukai akwai shakku da kuma munafunci fazadahumullahu marada sai Allah ya ƙara musu wannan jinya li'anna al-ayat kanat tanzilu tattara domin ayoyi wata tana saukowa bayan wata ana faɗan siffofinsu ko cikin suratu kamar tauba kenan wa minhum wa minhum wa minhum haka suratul fath ma ko ta yi maganar siffofin munafikai haka sai ga suratul munafiqun din ma gaba daya idan ja akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطوبى على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم ألا هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون دك هر آيوي حزوا فدن الله تعالى أه وأن وأن yaquluna la irja'na da duk kun ga wannan tana faɗan mai sifofi na munafikai da yanda halayen su wato ainihin suke kun ga dai Allah bai bar su ba sai yake saukar da aya bayan aya take tona musu asiri har ya zamo mai duk wata aya da za su ji an sauka sai su ji kamar da su da su ake ayatan ba'da aya wato aya bayan aya kullama kafaru bi ayatin izdadu kufran wa nifaqan duk lokacin da suka kafircewa aya sai su ƙara kafircewa da kuma mai munafunci wa zalika ma'ana qawlihi ta'ala wannan ku shine ma'anan fadin Allah wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadatum rijsan ila rijsihim amma in an saukar da ayoyi wanda zukatansu akwai jinya ta munafunci sai hakan ya ƙara musu mi wato ainihin datti da yake zuciyarsu maimakon su ƙara shiriya sai su ƙara mi sai su ƙara sangaucewa walahum azabun alim mu'limun ya khulusu waj'uhu ila qulubihim sannan suna da azaba mai radadi wanda radadin ta yake ratsawa har zuwa cikin zuciyarsu wato azaban nan ta zuciya da suke da ita shine ba sa samun nutsuwa kwata kwata ga su a Madina ga Annabi sallallahu yana Madina ya kamata kuma yin Annabi yana Madina a ce kullun kana cikin nutsuwa ko to amma su kullun aye da ake saukarwa ƙara rudar da su suke kawai ƙara firgicewa suke saboda kawai suna tunanin aya ma za ta zo ta faɗi sunayensu ne amma kuma ƙur'ani baya kiran suna sai dai me ya ce wa minhum an gane daga cikinsu don haka dai walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi bi ma kanu yukazzibun saboda abin da suka kasance suna ƙaryata Allah da manzon Allah malil masdar ai bi takzibihim Allah wa rasulahu fi sirri ai saboda ƙaryatawar su ƙaryatawarsu ga Allah da manzansa a asirce shine kira'an yukazzibun wa qara al-kufiyuna yakzibun amma ‘yan kufa, Asim, Hamza, Kisa'i, Khalaf al'ashir sun karanta ya kribun bi takfif, ai bi kadhibim saboda ƙaryarsu. An gane, iz ƙalu amanna wa hum gairu mu'minin, ta yadda suka ce mun yi imani kuma ba su yi ba su yi imani ba. Da haka mutum in za ka shiga musulunci udkhulu fi silmi kafa ka shiga musulunci da harshenka ka shiga kuma da me da zuciyarka yawa haka in za ka yi riko da sunna kai riko da ita da harshe kuma kai riko da ita a ina a zuciya kada ka na musulunci ɗale ba kyau Allah ya shiryar da mu mu ji Allah ramma
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون na'am wa idza qila lahum la tufsidu fil ard kuma idan aka ce da su ga munafukan nan aka ce musu kada ku yi barna a bayan ƙasa wato kada ku yi barna a cikin ƙasa qalu sai su ce inna ma nahnu muslihun sannan kawai mu masu kyautatawa ne ba masu barna bane ala ku saurara innahum humul mufsiduna lalle su sune masu barna walakin la yash'urun sai dai basu sani ba wa idza qila lahum aminu kama amana nas sannan idan an ce da su ku yi imani ku gaskata irin yanda mutane suka gaskata sahabbai kenan muhajirai da ansarawa qalu sai su ce anu'minu kama amana sufaha to sai su faɗi wannan a tsakankanin su cewa za mu yi gaskata irin yanda wawayen can suka gaskata Allah ya ce ala ku saurara innahum humus sufaha lalle su din su ne wawaye walakin la ya'lamun sai dai su ba su sani ba Na'am, wa idza qila lahum ya'ni lil munafiqin. To idan aka aka ce da su yana nufin munafikai, ai qala lahumul mu'minun. Ai mu'mine suka ce da su la tufsidu fil ardi bil kufri. Kada ku yi barna a bayan ƙasa ta hanyar kafirci. Kenan babban barna a bayan ƙasa shine me? Kafirci. Babban mai barna shine wa? Kafiri, arne. Yawwa. Wa ta'wiqin nasi 'anil imani. Sannan kada ku yi barna ta hanyar karkatar da mutane daga barin imani kuna hana su su yi imani da annabi sallallahu wato shine wa ta'wiqin nasi an imani bi muhammadin sallallahu wal qur'an sanan kada ku yi barna a bayan kasa ta hanyar katange mutane daga barin imani da annabi sallallahu da alqur'ani qalu in ka faɗa musu haka sai su ce inna ma nahnu muslihuna mu ai masu me sanin kawai masu kyautatawa ne yaquluna hadha alqawla kadhiban wato suna faɗan wannan magana ne da ƙarya ka qaulihim amanna wa hum kadhibuna kamar da yadda suke cewa mun yi imani kuma me ƙarya suke ala kalimatu tambihin yunabbahu bihil mukhatab to ala din nan kalma ce ta fadakarwa wanda ake fadakar da abokin zance ma'ana ku saurara innahum humul mufsiduna anfusahum wato lalle su sune masu bata kawunan su bil kufri ta hanyar kafirci da suke wan nasa bit ta'witi anil iman sannan masu bata mutane ta hanyar katange su daga barin imani kun ga su a karan kansu ba su yi imani ba kuma suna hana wani ma yayi me to wannan laifin ya fi girma kai a karan kanka kai barna laifi ne kuma ka hana ka sa wani ma ya barna shi ma menene laifi ne laifin sa ma ya fi girma saboda in kai ɗaya kake iya nauyin abun yana kanka amma an ka hana wasu fa wannan da nauyin ka da nasu duk ya dawo kanka walakin la yash'uruna ay la ya'lamuna annahum mufsiduna sai dai su basu san cewa su masu barna bane li'annahum yazunnuna anna alladhihum alayhi min ibtanil kufri sala domin su suna zaton abin da suke kai na ɓoye kafirci kamar wani aiki ne na ƙware kuma ba aiki ne na ƙware ba kun ga wannan dukkan sifofi ne na mi na wato ainihin munafukai suna barna a bayan ƙasa amma suna ji cewar mi gyara suke wa idza qila lahum aylil munafiqina sannan idan an ce da su ai ga munafukai aminu kama amana nas ku imani irin yanda wato mutane suka yi imani sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam qalu sai su ce anu'minu kama amana sufaha shin yanzu za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi wato ainihin imani ayil juhal wato ai kamar yadda jahilai suka yi imani faraddallahu alaihim faqala sai Allah ya musu raddi ya mayar musu yake cewa ala ku saurara innahum humus sufaha wato lalle su din su ne wawaye walakin la ya'lamuna annahum kadhalika sai dai su ba su san haka bane an gane kuwa kenan kun ga wannan sifa ce ta wato ainihin munafikai sifa ta gaba kenan wato ainihin imani ma an ce su yi imani na gaskiya daga zuci har baki sai su ce a'a a tsakanin sai su ce wa yanzu irin yadda wawayen can suka yi imani zami a wajen su sabai na annabi sun su ne wawaye kenan wannan kuma yake nuna duhun kansu cewar mutumin kirki a wajen su shine mutumin banza su kuma na banzan sun ɗauki cewar su ne mutanen me mutanen kirki wanda wani alama ne ta taɓewa sai Allah ta'ala ya ce
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا to kuma waɗannan munafikai idan sun haɗu da masu imani na gaskiya sai su ce mu ma mun yi imani wa idza khalau ila shayatinihim idan kuma suka juya zuwa ga shedanunsu qalu inna ma'akum sai su ce mu muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un sani kawai izgili muke wa wadancan Allahu yastahzi'u bihim to Allah zai musu sakayyar izgili da suke yi wa yamudduhum fi tughyanihim sannan zai bar su cikin batan su ya'mahun suna dimuwa ulaika alladhina ishtaraw dalalata bil huda waɗannan su suka musanya bata a madadin shari'a fama rabihat tijaratuhum kasuwancin su bai riba ba wa ma kanu muhtadin kuma su ba su kasance shiryayyu ba kenan kun ga wannan shine sakamakon munafircin su abinda suka boye sai ya haifar musu da asara duk kasuwancin da kake kuma asara ta biyo baya kun ga me an yi hasara to suna wannan kasuwanci da suka shiga na imani da yake sun shiga da mummunar niyya da mummunar manufa sai zamo da ƙarshe me hasara ce ta biyo baya wa idza laqul ladina amanu ya'ni ha'ula'il munafiqina idza laqawul laƙul muhajirina wal ansar to kuma idan sun haɗu da masu imani yana nufin waɗannan munafukai idan sun haɗu da mutanen makka da madina sahabai na annabi sallam da suka yi imani zuci da baki ƙalu amanna ka imani ku sai ce mun gaskata kamar irin gaskatawar ku wa idza khalaw raja'u wato idan sun koma wa yajuzu an yakuna min al khalwa khalaw din nan zai iya kuma kasancewa daga al khalwa ne in sun wato keɓanta su wato ainihin da waɗannan shayatunihim ɗin ila bi ma'anar ba to anan sai ila ta zamo da ma'anar bawun ai bi shayatunihim wato idan sun harwofinta da shaiɗanunsu shayatunihim ai ru'asa'ihim wa kahanatihim idan sun wofinta ko kuma sun koma zuwa ga wajen shugabanninsu da bokayensu wa shaitan abinda ake cewa shaitani almutamarridu al'ati shine mai taurin kaye kuma kangararre min aljinni wal insi daga wato ainihin shedanu da kuma mi to daga aljanu da mutane kenan shedan ba iya ina ake samu ba ba iya aljanu bane cikin mutane ma mi shayatin al insi wal jin yawa cikin mutane ma akwai wanda suke shedanu wa min kulli shay'in daga koma miye wa asluhu al bu'du asali wato ne santa ne sun miya shaytanu shaytanan limtidadi fi shari wa bu'di an khairi an kira shaydan da wannan suna saboda tsawaitarsa cikin shari da nisantarsa ga alkhairi kenan kun ga su waɗanda su munafikan nan suke zuwa wajen su qidar ji'u wara'akum to anan sai a ce to ku dan koma bayan mana faltami su nura ku samu hasken an rama ko faduriba bainahum bisulillahi bab suna juyawa kawai sai a sa katanga a tsakani ta can muminai suna cikin ni'ima su kuma suna azaba kun ga sun rama kuma an rama musu to dan haka in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun dan munafiki yana izgili wa masu imani cewan talakawa ne masu imani dukka izgili iri-iri to in mutum munafikai suka yi haka to akwai ranar da kuma mi wato ainihin muminai su ma za su wato ainihin rama don haka iyaka iyaka wal istihza wato ka gujin izgili a masu imani na gaskiya ko kuma masu riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum yana musu izgili to ba zai gama da duniya lafiya ba don haka dai kun ga wato ainihin munafukai suna yi wa masu imani izgili wato shi yasa suke bayyanar da imani sai Allah yake cewa Allahu yastahzi'u bihim ko wato ainihin ayu jazim jaza istihza'im wato Allah zai musu sakayya na wato izgilin su dinnan kun ga shi yasa ya amfani da kalman yastahzi'u mala yace summiyal jaza'u bismi to an kira sakamako da sunansa Allahu yastahzi'u bihim li'annahu fi muqabalati domin yana dauranta sane kama qala Allah ta'ala wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha nan kun ga sayyi'a ta farko ita ce laifi amma ta biyu fa ba laifi bane yau mutum ne ya naushe ka shari'a ta baka damar kami karama shi nasa ne zalunci kai naka ba mi bane ba zalunci bane an gane kuwa yau ko mutum ne yana gina maka ramin mugunta sai kai masa yanda ya fada shi nasa ne ramin mugunta kai kuma rami ne na mi na kwatan kai yawwa wa yamudduhum yatrukum wa yumhiluhum wato yamudduhum zai basu yatrukum wa yumhiluhum zai basu ya jinkirtar da su fi tughyanihim ay fi dalalatihim wato a cikin batan su wa asluhu mujawazatul haddi to asalin wato tughyan din shine ketare iyaka ya'mahun ay yataraddaduna fi dalalati mutahayyirin wato wato anin suna dimuwa ai suna dimuwa cikin bata suna masu rudewa ulaika waɗannan ula'ika alladhina ishtaraw dalalata bil huda waɗannan sun musanya bata a madadin shari'a maimakon shari'a ta zo musu su karba sai suka zabi mai bata ay istabdalul kufra bil imani ai sun musanya kafirci da imani maimakon su imani sai suka kafirce fama rabihat tijaratuhum ai ma rabihu fi tijaratihim wato kuma ba su wato ci riba a kasuwancin su ba adafar ribha ila tijara nan Allah ya jingina wato riba zuwa ga kasuwanci li'anna ribha yakunu fiha domin ribar a cikin kasuwancin take wa ma kanu muhtadin min ad-dalala sannan ba su kasance masu shiryuwa ba wato ainihin daga bata kenan su ba shiryayyu bane Allah ta'ala ya shiryar da mu kenan dai kun ga nan yanda dukkan waɗannan ayoyi da muka fara ta suke magana akan me munafikai in yayi nuni akan wani abu to wannan yayi nuni akan hatsarin munafiki a cikin me cikin al'umma yawa hatsarin munafiki a cikin al'umma kuma duk tafiyar da aka samu munafikai to tafiyar nan ma ba za ta yi daɗi ba an ringa samun me yaƙi fa annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita amma da yake akwai munafiki guda ɗaya shine Abdullah bin Ubay bin Salul sai da ya dawo da ɗaya bisa uku rundunar kawai saboda ba a karɓi shawararsa ba duk yanda ka gansu kawai iya me suke yaɗa munafikai barna an gane shi yasa daga ƙarshe kawai Allah ta'ala ya turo mala'ika Jibril ya sayar da annabi din munafikan annabi kuma ya kira huzaifa ya ce da wane da wane da wane duk munafukai ne saboda yanda sahabbai suke tsoron munafurci irin su Umar radiyallahu anhu wanda hashahu ya kasance munafiki amma sai da ya samu huzaifa yace na hada ka da Allah annabi ya sanya cikin suna munafukai yace a kuma bayan kai bazan tsarkake kowa ba bazan sake kar kowa zo ya ƙara samu dan haka dai kawai iyakaci huzaifa in munafiki ya mutu tunda Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri to Huzaifa sai ya tatarkan sai ya bar anguwar sai an gama duk abin da za a yi sai ya dawo to Umar shi ma sai yake lallabuwa in ya leko ya gaba Huzaifa sai ya juya an gane to haka nake faɗa muku kai mai da'awa in akwai wani kangarara anguwa dan boda ne ya damu anguwar in ya mutu kai ma ka kashe waya ka bar anguwar yawa ganinka a gurin kamar yadda ne da wannan abin da yake yawa amma in ka tattare ka ɓoye kuma daga baya aka gane ƙin zuwa kai to masu irin ayyukansa za su guji wannan aikin to amma in ya zamo yanzu tun da malamai sun fitini da duniya in babban mutum ne gashi an sani la'alla mazinaci ne an sani matsafi ne amma duk aka ga malama an gwan a gurin kamar suna sportin abin da mutumin yake irin wani ibn tamiya ce dai ka musu addu'a a bayan idansu yau mutum mai sabo ne sai ka sai ka ɓoye amma kar ka je wajen jana'iza saboda zuwan yana nuna kana ne kana goyon bayan kana goyon bayan abin da mutum yake kenan don haka wannan fiƙo ne da ya kamata mu lura da shi Allah ta'ala ya mana dace sai wasu misalin wato waɗannan munafukai
مثلهم كمثل الذي استنقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير Allah ta'ala ya ce mathaluhum to misalin waɗannan munafikai ka mathalin ladhi istawqada nara ai ka mathalin ladhina istawqada nara istawqadu nara wato kaman misalin waɗanda suka hura wuta ne wato a jeji kenan suna jeji duhu ya kama su suka hura wuta falamma adaat ma haula yayin da wannan wuta ta haska abin da ke kewaye da wato ainihin su zahaba Allahu bi nurihim suna cikin wannan nutsuwa an gane sai kuma Allah ya tafiyar da hasken wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun sai Allah ya wato ya bar su cikin me cikin wato ainihin dufai din nan ba su gani summun to makafi ne bukmun wato ainihin bebaye ne umyun sannan kuma wato summun kurame an gane bukmun bebaye umyun makafi fahum la yarji'una su ba su dawowa daga batan nan zuwa ga shari'a masaluhum Allah ta'ala ya ce wato masalun misalin su shabahuhum wato ainihin kamar su kamasalin ladhi yani alladhina bi dalili siyaqil aya wato kamar waɗanda wato alladhi din nan ma'anarsa alladhina ne saboda dalilin siyaqi na mai ayat shi yasa kashe ce wa tarakahum an gane kuwa to dan haka dai kamar misalin waɗanda istawqada awqada naran suka hura wuta ne falamma adaat annaru ma haula to yayin da wuta ta haska abin da ke kewaye da su ai haulal mustawqad auke aike kewaye da abin da aka hura wuta din ذهب الله بنورهم to sai Allah ya tafiyar da hasken su wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun sai ya bar su cikin dufai ba su gani qala ibn abbas nazarat fil munafiqina abla dan abbas ya ce wannan aya ta sako ne dangane da munafikai ya qulu Allah yana cewa mathalun fi nifaqihim to misalin su cikin munafircin su kamathali rajulin aw qada naran fi lailatin muzlima ga misalin munafikai kamar mutun ne ya hura wuta wato a wani dare mai duhu fi mafazatin a daji fastadfa'a sai ya samu dumi wara'a ma haulahu kuma ya ga duk abin da ke kewaye da shi in gane fattaqa mimma ya khafu wato sai ya kiyaye daga abin da yake jin tsoro kenan wannan misalin munafikai sun ga ana musulunci sun shiga sun samu kariya ko ba samu ba sun samu ba wanda yake kai musu hari ba wanda yake tsangwaman su ba wanda yake wato ainihin cin mutuncin su fa bainama huwa kadhalika to a yayin da ya kasance cikin wannan aminci iztufiyat naru sai kawai wannan wuta ta tafi asiri ya fara tonuwa kenan fa baqiya fi zulmatin ta'ifan mutahayyiran sai wato ainihin kasance cikin duhu yana kekkewayawa da rudewa ya rude fa kadhalikal munafiquna to haka ne munafikai kamar haka munafikai bi izhari kalimatil imani aminu ala amwalihim to da suka bayyanar da kalma ta imani sai suka aminta akan dukiyoyinsu auladihim da wato ainihin ‘ya'yayensu, wana kahul mu'minina, kuma suka yi auratayya da muminai, saboda musulunci abin da yake gani shine zahiri, wa yake jibintar abin da ya ɓoyu, Allah, shi yasa al'aslu shi ne kai mutane hukunci da abin da ya bayyana nami, zahirinsu, yawa kada mutum ya ce maka yana aikata tsaya ce imani yana ina, zuciya haka ce kai iya abin da za ka yi mutum hukunci shine da zahiri, yawa haka kai kuma kada ka ga mutum yana aiki na gargari, ka ce munafunci ne a'a iya wannan zahirin da shi zaka yi da shi zaka yi aiki dan haka mu'minai sai suke auratayya da su a tsakani wa warathuhum sannan suka yi gadayya wanda da ta bayyana cewar musulmai sun gane waɗannan munafikai ne ba musulmai ne bayan da za a yi mi kafiri ya ci gado na mi na musulmi wa qasamuhumul ghanaim sannan suka yi rabayyar ganimomi a tsakanin sun an samo ganima sai a dauka ami a basu fadhalika nuruhum Mala ya ce wannan shine haskensu. Wannan shine haske na sun yi auratayya sun tsara jininsu sun tsara dukiyarsu in an je yaƙi an samo ganima duk wannan sun ci moriya ta duniya tunda dama iya duniya suke so fa'iza matu idan suka mutu adu ila zulmati wal khawfi sai su koma zuwa ga me zuwa ga dufu da kuma me wato ainihin tsoro kun ga wannan kuma shine hasara yawa a duniya a ce ka sha aje lahira baka sha ba akwai matsala ko yawa thumma wasafahumullahu faqala sai Allah ya siffanta su yace summun kurame ne ai hum summun anil haqqi ai su kurame ne daga barin gaskiya la yaqbalunahu ba sa karba wa idza lam yaqbalu fa ka'annahum lam yasma'u to yayin da suka ji karban gaskiya to suna daidai da wanda kamar me ba su ji bai ji ba lokacin da aka faɗa maka gaskiya sai ka ji karba to kai da wanda bai ji ba din me kuke duk ɗaya kuke wara ma shi bai ji ba ba hujja ba ta zo masa ba bukmun bai baye ne khursun anil haqqi ai bai baye ne daga barin gaskiya la yaquluna ba sa faɗin gaskiya aw annahum lamma abtanu khilafa ma adharu fa ka'annahum lam yantiqu bil haqq ko kuma su yayin da suka ɓoye saɓanin abin da suka bayyanar to kamar dai ba su furi shi da gaskiya ba ne. Umyun ai la basaira lahum wato ainihin makafi ne ai ba su da basirori wa man la basirata lahu kamar la basara lahu duk wanda bai da basira to kamar wanda bai da ido ne baya kallo wa hum la yarji'una an ad-dalalati ila al-haqq sanan su ba su dawowa daga wato ainihin bata zuwa ga shari'a su wannan ba za su dawo daga bata ba su bi shari'a shi yasa in an ce da su ku yi imani sai su ce a nu'minu kama amana sufaha maimakon su yi imani din Allah ta'ala sai ya ƙara wato ainihin faɗan misalin su yace auka sayyibin minas sama ko kamar ruwa ne da ya sako daga sama fihi zulumatun cikin sa akwai dufai wa ra'adun akwai kuma wato ainihin tsawa wa barqun da walqiya yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim suna sanya wato yatsunsu a cikin kunnuwansu minas sawa'iki wato na daga wato ainihin cida da ake hazarar maut tsoron mai halaka wallahu muhitun bil kafirin Allah kewaye yake da kafirai wato ainihin ya san duk abin da suke ya kado albarku ya khtafu absarahum wato walqiya ta kusata fizge kallansu gannansu kullama adaa lahum mashawfihi duk lokacin da wato ainihin wannan walqiya ta haska musu sai su tafi wa idza azlama alaihim qamu idan kuma ya musu dufu dole sai su mi sai su tsaya walau sha Allahu la zahaba bi sam'ihim wa absarihim da Allah ya so da ya tafiyar da jinsu da ganinsu wato jinsu da ganinsu na zahiri tunda ya tafiyar da nami na baɗi ne inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai komi ne wato mai iko ne akan komi au ka sayibin aika ashabi sayibi wato ko kamar ma'abota ruwa ne wa hadha masalun akhar darabahu Allah ta'ala lil munafiqina bi ma'anan akhar wannan aya ma wani misali ne na daban da Allah ya buga shi dangane da munafukai da wata ma'ana ta daban in shi'ta mathilhum bil mustawqat idan ka so ka kamanta su da abin da aka hura wuta kamar misali da ya gabata wancan kenan wa in shi'ta bi ahli sayyib idan ka so ka musalta su da ma'abota ruwa wasayyibu al mataru as-sayyib din nan shine ruwan sama wa kullu ma nazala min al-a'la ila al-asfal fa huwa sayyib duk abin da ya sako daga sama ya iyo ƙasa to ana ce da shi sayyib fa'il min saba ya sobu minas sama ai nazala minas sama wato wanda ya sako daga sama ai minas sahab ai daga girgije was sama'u kullu ma alaka fa adallak to as sama duk abin da yake sama da kai kuma ya maka inuwa to ana ce da shi sama fihi aifi sayyib wato a cikin wannan ruwa zulumat jam'u zulma akwai duffai jam'i ne na dufu wa ra'dun akwai wato ainihin tsawa cida as-sautu alladhi yusma'u min as-sahab wanda shine ƙara da ake ji daga me daga gajumare daga hadiri wa barqun annar akwai walqiya allati takhruju minhu wacce take fitowa daga wato ainihin wannan hadiri din qala aliyu qala aliyu wa ibn abbas wa akthar al-mufassirin wato da ali da abdullah dan abbas da mafiya yawan malaman tafsiri radiyallahu anhum Allah ƙara musu yadda sun ce ar-ra'du Arradu ɗin na ismu malakin suna ne na mai mala'ika ya soko sahab wanda yake kora ga jimare aikinsa kenan wal barku walƙiya lama'anu sautin shine wato hasken bulalarsa min nurin na haske yasjur bihil malak wato as-sahab wanda mala'ika yake tsawatar da mai ga jimaren shine Imam al-Qahtani yake cewa warra'du sayhatu malikin wa huwa ismuhu yusji sahaba kasa'ik al-az'ani wal barqu shawdhu an-nari yasjuruha bihi zajra al-hudati al-'isi bil qutbani dan haka dai malak wato ainihin ar-ra'd din nan suna ne na mi mala'ikan da yake kora gajumare yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim min as-sawa'iq wato suna sanya yatsunsu a kunnuwansu saboda me tsawa da ake jam'u sa'iqa wato jam'i ne na me sa'iqa sawa'iq din wa hiya sayhatu allati yamutu man yasma'uha aw yughsha alayhi ita ce karar da wanda ya ji yake wato ainihin mutuwa ko kuma ya suma an gane duk wanda tsawa ta faɗo masa ai zaka ga ya shiga matsala ko hadar al-maut ay makhafat al-halak yana sanya yatsunsu ko suna sanya yatsunsu a kunnansu nan tsoron mi halaka wallahu muhitun bil kafirin sannan Allah kewaye yake da kafirai ai alimun bihim ai Allah sane yake da duk abin da kafirai suke aikatawa yakadul barqu yaqul ay yaqrubu yuqalu kada yaf'alu idza qaruba wa lam yaf'al wato wato ainihin albarqu walqiya ta kusa yakhtafu absarahum wato walqiya ta kusa ta tafiyar da me gannan su yaktalisuha ta fuzge wal khatfu istilabun bi sur'a in an ce al khatfu shine fuzgar abu da sauri kinan kamar nan take za ta me in an yi walqiya za ta tafiyar da ganin su kullama matama adaa lahum mashawfihi duk yayin da wannan walƙiya ta ɗan haska musu sai su tafiya ciki wa idza azlama alaihim qamu amma in yi musu duhu kuma dole sai su tsaya ai waqafu mutahayyirina mutahayyirina ai sai su tsaya suna rudewa fallahu ta'ala shabbahum fi kufrihim nan Allah ya kamanta su cikin kafircin su wa nifaqihim da munafircin su bi qaumin da wasu mutane kanu fi mafazatin fi lailatin muzlima wanda suka kasance a daji a wani dare mai duhu asabahum matsaru wato ruwan sama kuma ya same su ka kaddara tafiya ake a daji ga duhu ga kuma me ruwan sama yawa fihi zulumatun cikin wannan ruwa ga duffai min sifatiha anna sariya la yumkinuhu almashu fiha to in aka ce ga ruwan sama ko ga duhu to daga cikin siffar wannan yanayi shine mai tafiya ma yana tsoron me tafiya bai sanya bane kar sulu ya je ya ja shi wa ra'dun ga walqiya min sifatihi an yadhumma sami'una asabi'ahum ila adhanin min hawli wato daga cikin siffar ra'ad tsawa din nan ko wato shine ar-ra'd kenan tsawa daga cikin siffarta shine wanda ya ji zai sanya mi wato ainihin yatsu a kunnuwa saboda ya tare kansa daga wannan firgici wa barqun ga walqiya min sifati an yaqruba min an yakhsifa absaram daga cikin sifar walqiya in an yi ta ko mu yanzu aka walqiya sai ka kamar idan ka hasken zai mi zai zai tafi wa yu'miyaha kuma ya makantar da ita min shiddati tawaqqudi saboda wato tsananin haskawar to ka kaddara fa wannan haka haka suke a musulunci duk wani abu rudar da su yake ba abin da yake zama musu mi nutsuwa sabanin mu'minai su aya in an saukar da ita mi tana ƙara musu imani akan imani an gane su kuma kafirai munafikai rudewa suke firgicewa kawai suke shi yasa har Allah ya siffanta su cewar me idza ra'aytum tu'jibuka ajsam wa iya qulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla say'atin hadid duk wani abu da suka ji ana yi a Madina kawai annabi ya ce ai sheda kawai ji suke yanzu da su ake kamar su za a kira dan haka dai kun ga siffansu da Allah ya musalta su walau sha Allahu la zahaba bi sam'ihim ay bi asma'ihim da Allah ya so to da ya tafiyar da wato ainihin majiyan su absarihim da gannan su al-zahira na fili kama zahaba bi asma'ihim wa absarihim al-batina tamkar yanda Allah ya tafiyar da mi wato ainihin jin su da gannan su na majiyan su da kuma gannan su na na boye din inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah wato ainihin mai iko ne akan wato ainihin komi ya ku yawa musulmi waɗannan ayoyi da muka ji dukka yau suna magana ne akan me akan munafikai yawa da Allah ya faɗi ga sufofinsu ga sufofinsu don haka mutum ya guji munafurci kuma ya nemi tsari daga sharrin munafiki an gane ko yawa tafiya kamar yadda na faɗa mana a farko duk tafiyar da za a ansa wani ya shigo ta ba da zuciya mai kyau ba da zuciyar zai bayyanar da cewar muslih kuma mufsid ne ko to sai an yi taka tsantsa to kai ma rayuwa sai ka zama mai dabara da wayo waye zai sa maka riga ya ce maka muslih alhali kuma menene mufsid yawa sai ka zama mai wannan mai wannan waye saboda in baka da wannan wayan za a ta jefa ka wato ainihin rami kana ana ma taka burma kana burmawa Allah ta'ala ya shiryar da mu insha Allah ta'ala anan za mu tsaya gobe sai mu tashi akan aya ta wato ainihin 21 ubangiji ta'ala ya mana dace wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah السلام ورحمة الله ومر